كريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هداني إلى حب الأمين إلى هنا قد أوصلني المولى البراء إلى هنا إلى هنا أبنجي مع الله هداني يا شريني إلى حب الأمين الرواس أمين النبي محمد kada wasalalin maular baraya ubangijin talikai shi ya sadar da ni ilahuna zuwa wannan wurin na farko ilahuna ubangijinmu ilahuna zuwa inda na ga kaina a nan ba wanda zai iya shirya da kai zuwa son annabi sai yin allah yana son ka wadiya marhonun bi hubbi muhammadin faladin mahibban sadadin karbi rahina zuciya na a kowane lokaci marhonun na kai shi jingina abin jinginarwa ne bi hubbin muhammadin da son muhammadu falaɗif allah kai luɗufi ma muhibban masoyi annabi masoyin annabi tsara rahin na lilkarfi wanda ya zamo mai jinginar da zuciyarsa jubiltu bi hubbin hashimi wazitani lima husaya khairar anami mahasina jubiltu jibilla na wato abin da ake ce ma jibilla halin da aka halicci mutum da shi wanda baka iya raba da shi wani jibillansa haƙuri wani jibillansa rikin haƙuri wani jibillansa kyauta wani jibillansa rowa wato hali ne wanda haka aka yi mutum da shi watakila kai ma halin ba ka son ba za ka iya raba shi da shi to shewa ya ce ni son annabi ba ba kirkira ne ba haka aka halicci ruwa na da tsoka na da shi da son ba hashiman na yi wazitani da na gamu da kai sai ka kara ni ya rasulullahi lima khusta saboda abin da ka tara ni alkhairai ka kara ni da mahasinin kyawawa ya khairar anam ya fi yan talikai fa zakkatani zakal jamalu wa rubbama atala lisani fihi lil qalbi wa zina fa zakkatani zakal jamalu jamalan annabi sakkatani ya kawaitar da ni zaka wato wani abu kana iya sabanta shi wani abin kazo sai dai a shiru ko ba haushe yakan ce wani sai dai a shiru wato annabi sai dai a shiru jamalan annabi sakata ne ya sa ni shiru mai zan faɗa duk abin da za ka faɗa a kan annabi allah ya riga ka duk abin da za ka yi an yi masa duk abin da ake wa annabi maimaitawa ne wa rubama da yawa adala lisani zuciya na ya tsawaitawa zinin yana mai mizani lilbadi ga yabo kullum ina wazanin waka in na shirya wannan waka in shirya waka din yabon annabi fa hubbi ba zatil mustafa wa sifatuhu da qalbi wa qalbi qad yasru bima jana sai aka sa mini son zatin mustafa annabi muhammad hubbi ba wato uhibbu daban hubbi ba daban wato an sa mini so aka soyar mini da zatin mustafa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune wata rana sai yana ce mutane hubbiba ilayya min dunyakum salasu an sa mini son abu a duniyan ku guda uku ba ni nake so ba Allah ne ci su son a ɗebo turare wanda sa'o da aure ya quratu aini sai yin ido na fi salati a cikin sallah sai na Umar Abubakar yana wani ce hubbiba ilayya min min dunyakum salasu an nazaru ilayka wal julusu bayna yadayka wayin faƙo mali alaika ne kuma duniyar na abin da nake so in kalle ka in kashe dukiya na don kai in zauna gabanka shi kuma sai na amurai ce hobi ba ilayya min duniya kun salasu adarbu bi saifi wa saumu saifi wa ikramu saifi to haka dai kowa ya faɗi nasa to shi yake cewa ni din nan da kuke gani an sa mini son zatin mustafa haka aka halice ni da shi da sabobinsa li kalbi ga zuciyana wa kalbi zuciyana qad yasru yana farin ciki bi majana da abin da yake dasa fa tanzilu amran kullahinin liman magha li hibbika shughlan mustaqinan wazaina kana saukar da al'amari kowane lokaci al'amarin sa annabi kowane lokaci in wannan ya gushe wannan ya sauka wannan ya gushe wannan ya sauka liman baka ga duk wanda ya saura li hibbika ga sonka yana cikin shagaltuwa shagaltuwan nan mustakin nan wa za'ina akwai zaunan ne akwai mai zuwa ya tafi ni haka nike son annabi sallallahu alaihi wasallam shagaltuwa na son annabi shagalan nan kuma wannan ya tashi wannan ya tafi wani kuma yana nan darawa a wajen litakbi wa tardil makara khibin binarihi fayimsi kaman jazza qad jazza bil kafi malina Allah ina roko ka kame kamai da makircin mai makirci duk wanda ya ce zai mini makirci Allah ka maida musu makircin seminari ya koma kirjinsa fahim su ya maraita kaman jazza kaman wanda ya fisgo marinan tsarkiyar hankinsa bilkafe ta tafi wato wannan wani magana ne aka kawo kajjazza bilkafe marina wanda ya fiye hancinsa da tafinsa duk wanda ya san wani magana na larabawa akwai wani mutum ana ce mashi kasiru kasirun nan wata sarauniya ba sarakiya ta sunanta zabba'u zabba'u nan ta kama ɗan uwan shi kasirun nan sai ta kashe da ta kashe ya rasa yadda zai yi ya rama ya zai ya kashe sarauniya shi talaka sannan sai dabara sai ya samu wanzami ya ce yanka mun hanci na sai yanke mashi hanci hanci na kamar zai fadi sai ce sake ni sai ruga da gudu ya samu zabbawo a wajen majalisar yana cewa ga wani nan kawai saboda ina ya banki ya kama ni zai cire mun hanci kai saboda yabo na a nemo shi ba gan shi ba ya gudu ta ce a kai mashi a yi masa magani ya warke ce ni ranke ne ni dai a nan gidan kawai zan zauna tun da dai makiya sun yawa a ce yana son ya rama kisa ne daga nan sai ce to ai na iya kasuwanci ki hada ni da kuɗi mana dinga zuwa ina kasuwanci sai je kasuwanci ya dawo da raƙumma da yawa ya ƙara da kudinsa dole ya samu ya kashe ta har ya zama amintacce da ya zama amintacce rannan na ƙarshe da ya je sai ya zo da raƙumma sai ya ɗebo da karu a cikin raƙumma a cikin buhuna da makamai ya shiga gidan sarauniya kawai ya kulle sai ya ce ranke da ya ai kaya sun dawo a fito a gani to tana fitowa ta shiga tsakiyar raƙumma sai kawai dakaru suka babballe suka fito da makami gasa a gaban za su kashe ta to ita kuma tana da wani zobe a hannunta guba ne sai ta tsotsi guban ta ce biya dila biya dika sai dai in kashe kai na bada ta kashe kanta to shi ne na jirgin mara da kamantawa duk wanda ya ce yana mini mugun kaidi allah ka sa ya zama ya kai maraice kamar mutumin nan da ya firgi hancinsa ko da ya fazga yancin zaga cikon wannan wakal mota sistemin na ƙi kamar wanda ya kurbi giya wanda ya kosar da kayan cikinsa ita ce zabawunin nan shi wancan makircin da ya kulla don ya kashe ta ne ita kuma da ta ga makircin ya ce ta ce ba dai kai ba sai dai in kashe kaina sai ta ce biya dila biya tika shi ne ce wanda ya fizge tsarkiyan hanjinsa kuma kamar wanda ya sha guba ɗin na annabiya wa ba kisin bi zulfin lahu hatban haka nan kwatancin wanda zai zama makina Allah ka sa ya zama kamar mai binciken mutuwa ne da kofutonsa rago ne aka zo za a yanka shi aka nemi wuka aka nemi wuka aka rasa ko kaza sai kaza ta dinga irin tonin nan sai ga wuka ya fito mai ta jawo makanta dama ana neman wuka to gashi ta jawo shehu ya ce duk wanda yake kina Allah kamar da shi haka ya dinga tono makan shi wukan da zai yanka shi bizilfin lahu hatman wa bahisin bizilfin lahu bahisin hatman lahu mai binciken mutuwa makansa fayruda a halakar da shi bi majana da abin da yake na ya laifi fa abdu muqirru bil qusuri wa bil wana walakinahu an hubbi ahmad ma wana ibrahim yace ni din nan da kake gani bawa ne muqirru mai kirari bil qusuri ta takaituwa bana aikin bana da zabura wato bana bani da kokari wa bilwana da rauni amma fa walakin na sai dai wannan bawan da yake kirari ya takaitu da rauni kai ma wana an hulbe ahmadu ba dai ta wajen son annabi ba ta wajen annabi kan ba ni da wasa ba ni da rauni amma ko ni in ka zo ibada ba za ka same ni ina da kokari ba in ka zo na ba amma wajen annabi to wallahi ban taba rashin kokari ba walau matukasi fihim an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina al'umman annabi muhammad kasbi ni dai abin nufi na fi himo a cikinsu an asu kahun kora su ila hadratil barri zuwa halalan ubangiji arrahimi mai rahama ilahina cewa aikinsa kenan ku yi zikiri ku yi salati ku yi istighfari ku so juna ku so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to al'umma na tsakanin na da al'umma annabi abinda nake nufi da su kenan ba inda zan kai su sai dai in kai halalan allah arrahimi sai gaji ya ce wata dawaitu wasu haltu tsari ka ilin haƙi da in ana neman allah ana shan wuya amma da na zo sai naɗa hanyar na naɗa hanyar na naɗa hanyar tun kana la ilaha illa ka koma la ilaha illa anta sai mu ji kana la ilaha illa da sai ka ji kana hu hu hu hu na naɗa hanyar yawa abin da nake nufi kenan wata alamu halifin karki ana alaihi mu madar da harmin ne wal bayidu kama da na kai kanka in ka bincika za ka sani hal shin a cikin halittar Allah akwai ahana wanda ya fi tausayi alaihimu a kansu fiye da ni in kore maka duniya in kora ka wajen Allah wa fi tausayi kama na madadda ni matukan zamani min ni da gare ni kuma ni ba na zaɓe walba'idu kama da na na nesa kamar na kusa ne na kusa balle kuma na kusan kowa ne kawai indiya al'umma annabi ne kawai in kai shahararan Allah وما فيك مما فيك يبدو مفصحا وطه سمي حديثي للسمير مسافسا وما فيك مما فيك يبدو abin da yake cikin zuciyanka ma fika kenan yabdu min ma fika yana bayyana daga abin da yake fitowa a bakinka ma fika abin da yake cikin zuciyanka yabdu yana bayyana a sarari min ma fika daga abin da bakinka ke fitarwa shehu magana me yake ba annabi yake faɗa ba yaban annabin nan ba ya nuna yana kaunar annabi bane to haka nan duk abin da mutum yake faɗa to abin da yake fitowa daga zuciya shi ne yake faɗa zuciyan baki yana fassaran abin da zuciya yake faɗi wa daha hadisi shi mai suna daha shi ne hadisi taɗi na kowa yana da irin taɗin da yake so ni in kana son taɗi na to annabi muhammad lissamiri ga mai fira musafi san mai dijimta lawar rasu minni wal muhayya wa kalkali wa balli wa lalli wal fu'ad wa mahuna an rasu kai kan dukiya ko kai na gaba ɗaya minni na annabi ne wal muhayya hasken fuska na ma na mika masa wa kalkali ka faɗa na dun na ba annabi wa badani da ciki na wargili da kafa na dun nasa ne wal fu'adu da zuciya wa mahuna da abin da yake nan don na annabi muhammadu wa salifati aw kahili thumma janibi wa kulli li khairil khalqi wa hal mudahina haka nan salifati gefen wuya na duka na mika wa annabi aw kahili ko ka fada na thumma janibi sannan hakarkari na gefe da gefe fa kulli dukkana komi nawa li khairil khalqi nafi yan halitta ne balha karabu da al mudahana mudahana wato kabar kabar magudi ولا حنون ولا أولاد وصاب ثم ما خوان ملي ملكا وما كان داجنا ba wai ni kaina ba ba jikina ba ba wai dukiyana ba iyalina ba duk na ba annabi muhammadu wal auladu ya'yan ma na bashi wasabu duk masoyana ma na mika ma annabi sun zama masoyan annabi wa ma hawa an mali summa ma hawa an mali sannan abinda yatsuna ya tara shine na kudi mulkan abin mallaka wa ma kana da abin da ya zama dajinin yana cikin daki a kulle ka san kana son abu ba ka so ka fito da shi ko ka kan kulle a cikin akwati ni na akwatin ma na annabi balle na sararin balle na yatsun man hawa amuli wanda ake gani kenan ma kana dajina wanda ake kokkullewa akwati ba a so a gani duk na ba annabi muhammad tasattartu inda hanifa taha muhammadin وما كان للمختار ومن كان للمختار من فكا منا nayi sutura ni ba ni da wani sutura da an da hari gabanin zamani na da ɗaha muhammadu ne annabi shi ne sutura na wa man kana lil muhtari duk wanda ya zama ga zababben annabi man fakka bai gushewa aminin yana aminta fama arafa al ayyamu rabi wa ma taran sumatiya mustakantu hamala qatina al ayyamu kwanuka ma arafa bai san rabi gidana ba wa ma darar ba san samati sunana ba musakanci tun da na zamantaka da ahmadu ƙadinin ina mai zama wato kwanuka da suke bincike gidan waye a ni gidan annabi nake da gidana da kwanuka na da sa'o'i na duka annabi nake gani وأحمد وسلم الذات والذات سرها تساوى على إدراكه جلد واهنا أحمد النبي محمد شيني أسير ذات الله والذات ذات الله سرها سر تني معنى شيني الله با wanda ya san shi sai annabi Muhammad annabi Muhammadu ba wanda ya san shi sai Allah shine yace Ahmadu shine sirrin zati annabi muhammad kenan wa zata zatin allah sirru hasirin da ne ta sawa alayhi drakin hiljaddu aljaddu mai kokari ya yi daidai da mawaye mai rauni ala idraki bisa diskansa duk kokarin ka kace kana so ka san allah ka kasa haka nan wanda ya raunin ma ya kasa balle kenan to ina ne ya zama sirrin zati zati sirru ha yace bikan ziyatin aw kuntu qabla ta'arifin tafarraka min taharraka min zasirri ma kana sakina cewa kanziya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisul qudsi manzo ubangiji ya ce kuntu kanzan mahfiyan lam uraf fa aradtu an urafa fa halaqtu abdi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ni da taskani boyayye ba a sanni ba da na so a sanni sai na halicci annabi muhammadu shi yasa annabi ya zama nuru Allah ya zama nuru nurun nan ya zauna shekara aru aru da ubangiji sannan ubangiji ya yi tajalli a kan dukkan halitta da ya gama program ɗinsu wani zai zo wani ya ce alastu bi rabbikum to wa ya sani in ba annabi muhammadu ba sai ce mali ko wai zahana min annabiyina misaqan wa minka wa minka kai ka koya ma annabawa bale ka koya ma mu'minai bale ka koya musulmai bale ka ce su kafirai suka ji ko bolo ake cewa ko bila ne abun yayi nisa to ubangiji subhanahu wata'ala shine kanji wadda ba a san shi ba tuntuni da ya halitta annabi Muhammadu sai ya zama sirrin zati wa zati sirruha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai ga yana tare da kowa wani bangare ganshi mutum ne mai hannu irin naka mai ido irin naka mai komi irin naka amma idan ya so ya juya wajen ubangijinsa sai ka ji ya kwana uku bai ci ba baya bacci in an tambaye sai ce lasu ka haya cikin ni ba irin kuma ne ni ba irin kuma ne to lokacin da ya dawo wajen mu zai ga kaman shi kaman mutum ne amma fa ya wuce haka in yana tare da ubangiji ya wuce fi karfin ka ta haraka mai wanzar sirri ma ka na sakina abin da ya zamo mai kawaici ya motsa ne daga wannan sirri wato shi kanzon nan da yana shiru ne sai da annabi ya zo sai ya motsa shi motsawa annabi aka fara halitta aka halicci komi da komin nan لذاك بدا التشديد من ناو سره وغلقت من ذاك الزمان إلى هنا لذاك da wancananka ne bada at-tashdid rarraba ya bayyana min nahu sirri daga sirrinsa walliktu an rata yadda ni daga wancananka zamani ila huna zuwa nan ala ba'din al-asrari azka salatihi wa ali aw man kana al-badri ka'ina aska mafi tsarkin salati ya tabbata bisa baɗinin asirrai mal'ali tare da alaye man kana da wanda ya kasance ka'inan mai kasancewa lilbadri ga wata wannan kenan harfin wawi mahawata bimahin mustafan ahmad al-aswa an al-abdi wala hababi tsoron wala garwa ila gairina tarfin masahibu in ala wayan hu na hudur wal barwa mahawota asawa ka shafi dukkan wani muni ga barin bawa ibrahimu da albarkan mahi annabi muhammadu mustapha mai suna ahmadu duk wani abin muni ka shafe shi wani ahababi na masoya ɗurran duka wala garwa ba mamaki almasa'ibu dukkan masibu in ta zo ta nuhu ila gairi na ba ta nuhu mai mu da muke da katanga annabi ila gairi na ta nuhu masa'ibu masibobi tana nufin waɗansunmu ne in ada alaina in yi mana shishigi ai so mutane suna ga meye masiba kan a duniya a wajen mutumin duniya ya rasa kuɗi ko ya rasa lafiya ko a cire shi a wani matsayi da sauransu na ba masiba ba dama duniya haka ta gada komin girman ka in ta ga dama ta ɗaga ta jefar idan ta ga dama ta baka in ta ga dama ta kwaci in ta ga dama ta ce ai ta faɗin ka in ta ga dama a ture komin kirkin ka dai ba za ka dawama a duniya ba kirkin ka ba zai sa ka dawama ba rashin kirkin ma balle to ashe me masiba rabuwa da Allah rabuwa da Allah shine masiba to shine a wakwan littafi na fata wai abin mamaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'insa ya ce Allah ya bashi afuwa da afiya Allah ya bashi afuwa da afiya sai muka ga zaman maka da yi bai zauna lafiyan ba kafirai su zagin mutanen su su ɗebi tumbi su watsa masa a taron za a kashe shi ina afuwa ina afiya ya koma madina shekara goma ba a zauna ba a cikin gida munafikai a gefe yahudawa a wani gefen zuwa yaƙi shekara 25 ana yaƙi shekara goma nan sai aka yaƙi so 25 to ina afuwa da afiya sai na abubakar ya roƙi afuwa da afiya wajen allah aka samu shi guba ta hanyar matarsa ya mutu sai na umaru ya roƙi afuwa da afiya a masallaci aka tsara mishi makami aka kashe shi sai na usmanu ya roƙi afuwa da afiya ina karatun qur'ani aka yanka shi sai na ali ya roƙi afuwa da afuwa ina aka yanka abu lu'lu ata ya kashe shi hasan shi ma ya ce ba ma zan yi sarautan ba ya roƙi afuwa da afiya matarsa ta samu sa guba ta kashe shi Hussaini ya roƙi afuwa da afiya aka yanka shi da ina magana afuwa da afiya a ce afuwa da afiya zuciyanka ya kyau karka rabu da Allah shi ne ka samu afuwa da afiya to shi ne to dukkan masibu inda ba inda ba masiban rabuwa da Allah ba ne to ta nufi wani wuri can muna tare da Allah shi yasa duk mutumin da yake tare da Allah duk wata masiban ba za a gani a fuskansa so inda kana tare da Allah za ka ji kamar kuma na aiko ba kusan ma abin da ake yi ba ya za mu yi musa annabi annabi yana tare da mu me za mu sani ko duk wanda yake tare da Allah da annabi ba ruwan shi da sai na gida kaza sai na tara kaza Allah ya kawo na gobe ina ce damuwa ke kawo mutuna cewa ya ce to duk masibu ta nufi wajen mu ina ada alaina wai na ho na hudur a cuta da masiba ya nufi na ho wajensa ويشغلناهم الأمين وذكره عن الكتل والأشرار في الجان ونا حب الأمين صن النبي محمد يشغلنا يشغل تدم أدكم كومي وذكره دا أنبتنس عن الكتل قبل ياكي أشتا ياكي مودي منا تارد النبي ikiyaye mu gabanin ashararan mutane fil jahari a cikin bayyane wannan juwa da ganawa حبيب إله العرش مجمع شانه فتذكاره عندي ألذ من الحلوى شيني مصوين أبنجين العرش أني محمد مجمع شانه متترا شأن الله فتذكاره نيدي شيخ نيدي أمبتن النبي عندي أولينا ألذ من الحلوى يا في دون أبو ذاكي karka bani zuma ba nufin annabi karka bani wani abu mai daɗi duk daɗin abu inda aka ce sunan shahal mai zaƙi to son annabi ya fi mini shi walimla wa an ta abdulillahi sayyidan lisadati khazal ghaliya kan kan waladawa don ba zan zama haka ba wa an ta abdu kai bawa ne lillahi na Allah sayyidan lisadati khazal halji kai shugaba dukkan wani shugaba ne na wannan halitta sayyidul anbiya wal mursalin imamul anbiya wal mursalin duk wani sayyidu annabi kai ne sayyiduhum hakan gaskiya kuma ba da awa bane أباه إله واحد متفضل كريم فلم يدرك له مدرك شعوى وبنجي على عرش يا مصر بيضاء واحد وبنجي مكديتي متفضل من في بيتاوى كريم من كرمشي فلم يدرك له مدرك wani mai riskan bai taba riskan sha'awa fage inda annabi yake ba ba abin da zaka yi kai inda kusa annabi yake kama san shi ma tukunna aiki ne فمنه نوال الكل والكل دائما وقد تركوا من بعد ذا بهره رهوا نوال الكل بيون كوة منه دقليشني والكل كومي كما دائما مدومي شيسا شيخ تجاني كيف أن مطعين سشكرا لله yana cewa ruhi wa ruhu sallallahu alaihi wasallam haka ruhi na da ruhin manzon Allah haka suke ruhu sallallahu alaihi wasallam تمد الأنبياء والأرسال من لدن آدم إلى النفخ وروحي تمد الأولياء والأقداب والنجمة من لدن آدم إلى النفخ wato duk abin da zai fito daga Allah ya zo wajen halitta sai ya biyo ta wajen annabi Muhammad shi ne yake raba mu annabawa duka duk abin da zai zama wajen wali ya jautu ya yi cutu daga gidan annabi yake faruwa wajena ne kuma a roba mu sauran wali ya gaba da wa ma fa'ala min zatin nabiyyi muhammadin talaqathu zatul zatul hadmi duna wasilati to da wannan haka abun haka yake kowa ya samu wani abu daga annabi muhammadin in ka zo hannun dama ka samu kayan mutanen dama in ka zo ta hannun hagu a baka mutanen hagu Allah ya tsare mu ai kaga shi Allah idan kana saba mai sai ce baka sani bane ai inda ka sani ba za ka saba mai ba rashin sanin Allah shi yasa ake saba masa shi yasa in aka ce mashi marowaci ya ce ayya bai sani bane ni ba na rowa in aka daga hannu aka ce Allah in kana haza huwa al-haqq min indika ma amtar alaina Allah in wannan gaskiya ne yi mana ruwan dutse ya ce ayya baka sani bane baka sani bane da ka sani na baka faɗa ba Allah wanda ya san wanda ya san zafin doka ya ya kutsa mata baka sani amma in ka taba annabi fa Allah zai ce nan fa ba haƙuri nan fa ba haƙuri na wani kullu sau da aka bayon kowa daga annabi muhammadu ne wal kullu da'iman kowa kuma madawwami daga annabi ne wakan tara ko sun bar bahar wuce kun sarawa mai kawarci ba da za bayan wannan alayhi salatullahi ma fanna ashikun ila naibatil muhtari man la lahu sharwa salatin Allah ya tabbata ga annabi muhammadu ma hanna ashikun matukan mai bege ya yi begen ila ɗaya bata zuwa garin madina al-mukhtari zaɓaɓɓe man lalahu sharwa wanda baya da misali baya da makamanci alayhi salatullahi sun masalamu ma'al aliman na lobihin gaya ta kasuwa salatin allah da aminci ya tabbata kan annabi ma'al ta da alaye man nalu wanda suka samu algaya ta fage alƙuswa mafi nisa biki da shi مدى القدر والمقدار من غير مرسل محمد على ما هي الذي ركب القسوى محمد الدهري صلاة النية تمت متقن ومن القدر والمقدار wato alƙadarin annabi da mi gwargwadonsa da matsayinsa shi sa salatin fati ya fi kowane salati yana so ya faɗa ne haƙa ƙadari yana shi yin ce madal ƙadir wal miƙidari domin duk wani salati da za ka yi wa annabi adadin matsari adadin ramtsari adadin miyahi adadin amfasi ne yana da adadi in ka ce Allah ka yi wa annabi salati adadin duk digon ruwan sama yana da shi Allah ka yi wa annabi salati adadin numfashi yana da adadi wajen Allah ko da baka sani ba adadin rairayi adadin kaza adadin kaza duk da mai salati fati ya zo ce Allah ka yi wa annabi salati a inda yake kaman shi a wajen ka matsayin shi a wajen ka wanda ba mu sani ba ya ce la ya arifu ni hakikatan gairu nan ne ba wanda ya sani hakika sai ubangiji na to Allah ka yi mai salati a yanda ka san shi yadda yake din shi ne mazal ƙadirar mugzani min hairi daga mafificin mursalin abin aika muhammadu sallallahu alaihi wasallam almahi mai shafe bata allazi rakiba alqaswa wanda ya hau buraga zakwa tagon annabi ana ce masa alqaswa tagon annabi saboda ta san annabi dabba ma ya san annabi idan annabi ya rasa dan aiki sai ya kira burakan nan sai ya kama kunninsa ya ce je ka gida ka za ka kira mun sahabi sai taguwan nan ta je tana zuwa sai ta buga kofar garam garam da mutumin ya fito sai ta yi haka to annabi na kira ke annabi na kira ke an ce wannan takonan da annabi ya rasu ta yi kara ta faɗa rijiya ta mace saboda mai kara ba da ganin muhammadu rasulullah wahab liya bil muhtari ma ikhtartu da'iman lidini wa dunyayi ala waqti ma ahwa Allah ka bani da albarkan muhtari mahatartu duk abin da na zaba Allah bani shi da'iman madawami lidini ga addini na wadin ya yi da duniya na ala wafki daidai da ma a hawa wanda nake abin da nake so sauran lokaci harful hayi salamun ala tsahal amini wajihi ladal hadratin uliya nazihi nabihi gaisuwa ya tabbata bisa tsaha al'aminu amintacci alwajihi madaukakin daraja ladal hadratin uliya nan ga halaran ubangiji madaukaki annazihi tsatsarka annabihi mai daraja ne سلام عليه من خديم متيم بحسن مهيم ما له من شبيه غيثوا يتبرع كنسا daga hadimi mutayyamin abin bautarwa shine ibrahimu bi husni da kyan muhayyan kyan fuska ma da humin shabihi wanda duk duniya ba ai kaman annabi ba an ce ma waɗanda suka san annabi sifanta mani shi suka ce kawai bai sifantuwa sai dai mu ba ku jimla man ra'ahu badihatan habahu man khaladahu ahabbahu duk wanda ya ga annabi bai shirya ba sai ya tsorata in kai cuɗanya da shi kuma ka so shi sai ga balarabin kawai ya ga annabi sai hannunsa ya kama bakirkita ce anya wannan mutum ne anya wannan mutum ne ya ce hawwana alaika ana lastu bi maliki sauƙe makanka ni ba sarki bane ba mala'ika bane inna ma ana imrun imra'atin min quraishin taqul kalila ni dan wata mata ne a larabawa mai cin kilishi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka bai da wani makamanta mahayyan bihi shamsun nahari kana shiraka yahuzu khadiman qad ta'ammala bihi fuska ne wanda ranan nan na hantsi ma kada shirakar bihi da ranan da ta samu hasken ranan da ta kaje gani ta haske to daga hasken annabi ne ya fuzo khadimun khadimi yana rabanta katta ammala wanda ya lura fi a cikinsa ala ahmadin khairul wara haqa qadrihi salatun wa taslimun adida sinihi allah kai salati da taslima bisa ahmadu annabi muhammadu khairul wala fi yanta likai haqa qadri haqiqanin darajarsa allah kai salati adida sinihi adadin shekarunsa ne adadin shekarunsa sanadin shekarun annabi ba wanda sai shi Allah amma yana daga cikin abin da wata rana manzon Allah yana zaune sai ga Jibril ya zo wajensa sai ya ce ma Jibrilu ko ka san shekaru na kamin a halicci sama da ƙasa da komi da komi sai ce ban sani ba ji Jibrilu fa yake ce amma na san wani tauraro tauraro na iya hudu a kowane shekara dubu saba'in sau so, ɗaya ba zai sake hudowa ba sai an shekarar dubu saba'in ni na gan shi sau dubu saba'in da biyu idan ya hudo bana ba zai sake hudowa ba sai shekarar dubu saba'in to ni jibrilu daga sanda aka halice shi na gan shi sau dubu saba'in da biyu sai maza Allah ce ana zalika na jimu ana zalika na jimu ni ne wannan taurara sai ce a salatin wata sulimin adida sani daga yana cewa kuntu nabiyyan mursalan arifan bi nubuwati wa risalati wa adam bainal ma'i wa tsini la tsini wa lam arshi wa lam kursi wa lam arai samati wa lam samawati al la wa la wa la wa la wa la race na sani annabi ne mursali tun kamin alici saman bakwai kamin alici kasan bakwai kamin ya ci al'arshi da kursiyi tun ba saman ba kasan ba kursiyin ba komi babu babu babu babu babu da shi ne allah kai wa annabi salati kai kasan shekarun adadi adi da sini alaihi salatu lahi su masalamu tu bai ido a wada'i ya ada'i wa kulla sami salatin allah da amince tabbata kan annabi albarkan salatin na tu bai ido a ada'i ka nisanta mun makiyana wa kulla sami da dukkan sahuhu a wanda ya ce yana kin shi wa sahuhu ka kin shi ne don yana zikiri ko don yana salati ko don ya ce abi Allah ko don ya ce ai sahuhu ne Allah ka nisan ta ni ka sahuhu fa huwa silahi wa wa sayfi wa mikfarihi bihi radda anni maka kulli faqihi shi fa annabi shine makami na banda makami sai annabi wa ya fa sayfi shine takobi na wa mikfari shine kwalkwali na bihi da shine radda anni maka kulli faqihi aka mai da makircin dukkan wanda ya san makirci anni gabari na عليه صلاة الله ثم سلامه ويشفع فينا فهو خير وجهه صلاة الله da amince tabbata a kansa yace to a cikin mu shine mafi bijin wajihi mai daraja alayhi salatu llahi thumma salamuhu biha yasfini fawqa kulli nadhihi salatin Allah da amince tabbata akan annabi biya da albarkan salatin nan yasfini Allah ya zabe ni fawqa zamo saman kulli nadhihi dukkan wani tsaftatacce alayhi salatu lahi suma salamuhu wa alin wasabi salati da aminci ya tabbata kan annabi tare da alaye da sabai wa kulli zawi da dukkan mutanensa ali muhammadin kenan alayhi min al-abd al-khadim tahiyatun tafuku tahayal kulli fuhu lifihi tahiyatun gaisuwa ya tabbata alayhi a annabi min al-abd al-khadim daga bawa ibrahim khadim gaisuwan nan da nake yi tafuku tahayal kulli tafi gaisuwan kowa ta wuce na kowa gaisuwan nan kuma fuhuli fihi daga bakina zuwa bakinsa fuhuli fihi daga bakina in ya fito ya fada bakin annabi alhamdulillah sauran